بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda yake gudana karatu na al'adabul al-mufrad littafi na abi abdullahi muhammad binu ismail wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda wannan shine littafi wanda ya ɗaya daga cikin manyan littattafai wanda duniyar musulmi take karantawa a kansa akan ɗabi'u wanda musulmai kamata su ɗauka a cikin wani littafi wanda duk ɗabi'u ne yau da gobe ya tattara su yi wani littafi a wancan satin mun ƙare babe na sha shidda imatatul aza an ɗariki kuma mun babun mun ƙare na sha ɗari da sha bakwai babun ƙaunar ma'aruf faɗa alheri inda mun ƙare hadisi na ƙarshe inda yake cewa ƙala na biyu kullu ma'arufin sadaka dukkan alke alheri kakkare na shi dukkan alheri sadaka ne inda yake cewa walau an talaka daga wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau an talaka a haka bi wajhin alaqin koda ka game da dan uwanka ne ka sakan mai fuska ku gaisa wannan lada ake samu kenan duk abu na alheri da zaka wa mutum kuma hece ma abun alheri muslim in dai musulmi ne kuma wani guri ke cewa kai abin alheri ba sai musulmi ba duk abin alheri in zaka wa mutum dan adam to da kwai lada a cikin wannan da kwai sadaka a ciki kenan mun kare wannan baba sai zan mu zo yanzu babe na 118 babe na 100 to kuwa gurgu yace babun khuruju ila ila mi mabqalati mabqalati wa hamlu shay'in ala atikihi ila ahalihi bizabili khuruj ila mabqalati wa hamlu shay'in ala atikihi ila ahalihi bizabili shi wannan baban abin da yake nihi wai mutum ya hudawa kan shi girman kai ko da kai mai hali ne mai wadata ne wani abubuwa na yau da gobe ka hudawa kanka girman kai me ka hudawa kanka girman kai kaka zama to kama a rayuwa duk wani karamin aiki ka ce ba za ka yi ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaga suna zuwa kasuwa da kansu annabi yana zuwa kasuwa da kanshi wani kayan sai sai ne gidansu su dauko da kansu su kawo kenan wannan mutum su ake huda kai shi girman kai ya riga irin wannan shi ne hema wannan baban sai ce huruj huta ila mabakalata zuwa mabakala hadika gona wannan garka min albakal kenan nan abin da yake ne mabakalati gona ku garka eh min bakaliha kenan gona ta aya min albakal wa hamlu shay'in ala atihi kuma mutum ya doko wani abu ala atihi a kafaɗar shi ila ahalihi zuwa famin shi yallan gidan shi bizabil azabil kuna kamar sanhu ko kwando haka wanda ake zuba kaya irin mai zurfin nan kwando dan bauna da kwando wanda ake saka shaka ai roba kuma sai mu ce roba da ko yanzu ai mutu da wannan kwando da ake saka da ka zuba kaya haka a cikin mai zurfi ciki shi da rabci ake ce mai zabil yanan me yake ne nan dai mutum yauta ya je garka ko tashi ko wani abuwa ya so wani abu ko wani karoti ko wani menene ko fan ko dankali ya riko ka gida kenan me yake nuna ma wannan baban kaskantar da kai mutum ya zama to musulmi me kaskantar da kai ne ba su mutum mai yawan girman kai kenan sai ce furuji ila mabqalati huta zuwa wa hamdu shay'in ka dauko wani abu da kanka ala atikihi amsa ka faɗaka ila ahalihi ka kawa iyayen gidanka bi zabil a cikin sanho ko wani zabil maka ce kwando wannan mai zurfi haka to yanzu bai za ka kusanta wani kana yanzu ba girman kai ne ba ka je kwalliya ko ka so dan lemun tsamin nan da salati ka ka gidanka kuma kaka yi shi malamai suka ce akan kamar wani ai mako ne gari dan kai aiki wani ba shi wani abu yake to ba akan wannan ba za ka yi shi akan wai ka nuna dai ko da kai mai halin ne ko aiki ya mayawa wata musulunci so ake ka rika rage girman kan kana zuwa kana yin abin da kowa yake il kasuwar nan ka je ka so lemun tsami su karoti su wani abubuwa da material wanda ake amfani da su a gidanka ka rike a leda ka kaya gidan da kanka kenan ana son wannan kenan ka san shi dan adam kullum yayi ya kaskanta ya zama to in ka kaskanta sai Allah ya daga ka ba so ka zama to kai kare na komi kana kai baka iya baka kai karin komi kai komi baka yi ba wannan sai talaka zai sai wanda bai da galibu zai a'a wani albuka a rika sassabtawa shine yake so to dai ka maudu'in wannan hadisin mun ga maudu'in ko kenan maudu'in me yake nuna mana rishin girman ka ko ka wuta ka so abu da kanka haka ka titirin baba to a hadisin da ya ka ruwaye sai ka dogon hadisi a dogon hadisin zai kuma sai kayo abubuwa da dama wanda ba su shahi maudu'in ba ka yi kamun abin da ya shahi maudu'in da ya kamu sai ka abubuwa dama wanda ba su shahi maudu'in ba don su kasance duka darasi ne a kanmu sai ba mu labarin wannan salmanul farisi da huzaifatul yamani da kuma wani sahabi wanda ake ce mai kuratul kindi wanda ake ce mai salmata bin ma'awiya al-kufi sai ba mu labarin su uku nan to a labarin su zamu dauko kenan darasin maudu'in baba kuma hallo mu dauko wa'ansu darasa daban-daban kuma ruwaya ce wannan da zamu karanta ruwaya ce Ahmad ya hudu ta Albani ya sa kata ko bai ci wannan ta zo guri daban-daban ta zo sunan Abi Dauda da sauransu kenan yanzu Malam Sallallahu kata sai ce قال حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مشعر عن مسعر قال حدثنا عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة فبلغ أبا قرة أبا أنه كان بين خزيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه فأخبر أنه في, في مبقلة له فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة في عروة الزبيل وهو على عاتقه فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين خزيفة قال يقول سلمان وكان, وكان الإنسان عجولا فانطلقا حتى, حتى أتيا دار سلمان فدخل سلمان دار فقال السلام عليكم ثم أذن بي ثم أذن لي أبي قرة لأبي قرة فدخل فإذا نمط موضع على الباب وعند رأسه لب لبنة وإذا قرطاط فقال اجلس على فراش مولا مولاتك التي تمهد لنفسها ثم أنشأ يحدثه فقال إن خزيفة كان يحدث بأشياء كان يقول كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبه لقوم في غضبه في غضبه لقوم فأوت فأوتى فأسأل عنها فأقول خزيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام فأوتي خزيفة فقيل له إن, إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول فجاءني خزيفة فقال يا سلمان بن أم سلمان فقلت يا خزيفة بن, بن أم خزيفة ابن خزيفة لتن لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر فلما خوف فلما خوفته خوفته بعمر تركني وقال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا فأيها فأي فأيما عبد من أمتي لعنت la'an لعنته لعنا أو سبب لعنت.
لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فجعلها عليه صلاة alaihi salatu عليه الصلاة to kenan ai mu hudu maudu'in ko to kenan bacci ya kama ba he bacci maudu'i sai kama yayi yawo a ruwaye sai ta yawo da dama kuma yawon ta da dama da kwai darasi can can sai ka ɗauko su kenan zan bi yanzu kusa da ɗaya ba ɗaya kuma muna taya muna hudda ma yustafadu min alhadis sai ce hadasna ishaqu bin mahladin ko kokari masu littafi da karayo suna rikewa in an zo fira ta alƙashin layi ko na abuwa hadasna wa ishaq bin mahladin an hammad bin usamata an mis'arin qala shi wannan mis'ar al-kufi yace hadasna umaru bin kaisin umar bin kaisin ya ba mu labarin james arko sai ce ana amru bin abi qurratal kindi yawa kenan ana amru bin an amri bin abi qurrata al-kindi kenan shi wannan umar bin kaisin shi kuma ya samo daga amru bin abi qurrata al-kindi to shi wannan amr bin abi qurra min at-tabi'in shi wanda zai mai zai bayanin amr bin abi qurra min at-tabi'in to baban nashi ya suna baban nashi ne abi qurratul kindi abi qurratul kindi shine sahabi ne salmata bin ma'awiya al-kufi shi abi qurrata ismuhu salmata bin ma'awiya al-kufi kenan college to white yawa amur ko amur bin abi kullata shine ta ko shine zai bada labari kenan tabi'in ne zai bada labari ko amma dai baban nashi sahabi shine abi kullata al-kindi wanda muka ce sunan shi salmata binu salmata binu ma'awiya kala yace kenan amur bin abi kullata al-kindi yace arada abi ala salmana ukhtahu arada abi babana ya bujurtowa salmana al-uwashi kenan me yake ne nan arada kenan bujurtowa na aure kamar babana ba shi amre ce baban shi ya nemi salmanu ya auruwa al-uwashi shine arada abi babana ya bujurtowa wani salmana salman al-farisi uhutuhu al-uwash kenan wanda suke doka ana kenan mutum in kaga mutumin kirki ne kana iya nemawa diyakka ko kanwaka ko yakka ko elwaka kana iya tallata ta gurin mutumin kirki ba ka sani ba sahabbai haka suke kamar yanzu kaga mutumin mutumin kirki ne mutumin kirki ne su gaba da baya ga yakka ko kanwaka ko wata yalwaka ko kuzi dinka ko diyakka ta tsatso bata da aure kada iya cewa bi da wani ka auruwanci kamar yadda muke dai a da yadda uwaye mana da suke yanzu da ba sai a kai kenan da shi amr bin abi qurra ne ce salma babana ya bujurtowa salmana auren elwashi kenan salmatu bin ma'awai ko fa'a ba to salmanu sai ya kiya kenan kuma abu jirtuma kaga bata ma ba ai ba wani abu ne ba fa'a ba sai ya kiya amma dai da ya kiya wata zawaja maulatin lahu sai ya auri bararar baiwa shi yana da baiwa wadda ya yadda ta sai ya ci a'a ba ai uwar ta haka ba nake so ni wannan baiwa ta haka wadda na- ka yanta ita nake so eh kenan shine ce fa'a ba da aka bi to mai sai kiya wata zawwaja maulatin lahu sai ya aure bararren baiwar shi yuqalu laha buqairatu ita bararren baiwai ta abi qurratul kindi wadda salman yace ita yake so bai sai uwar tashi yuqalu laha buqairatu sunanta buqaira mun gane to ya ba ya gama wannan sai ya shiga kuma wani labari ruwai sai ce fafalaga a bakon rata annahu kana baina huzaifatu wa salmana shehu sai labari ya isarwa a bakunra wani na bakunra salmata baban amurko kenan sai labari ya isarwa a bakunra annahu kana baina huzaifatu wa salmana shehu cewa dai da kwai rishin ganewa juna tsakankanin da tsakankanin Huzaifa da Salma labari isuwawa abi kurako da kwai sabani tsakankanin Huzaifa da Salman shine shehulina to kenan me zaka doka wanda suke doka in ana zaman tare duk kuna zaman ganewa juna mutuka sai ka yi tsakankanin wani da wani ba da ko ta likarar program ko kuma ana sassa ba mi zaka yi gaba zaka yi da magana ya zaka yi kenan sai ka je ka kira su ka zama da su ka ji mai program ɗin ta kowa ka ɗan sulmanta su kenan shi ne musulunci kaga darasi na biyu ko darasi na biyu ko ƙirga mun ƙari zama hudu duka to yayi da ya ji tsankanin dawadawa bisa da kowane abu suna saba tsakanin huzaifa da salman su duka kuma sahabai ne huzaifatul yamani sahabi ne wannan salman farisi sahabi ne shi kuma wanda yake ba da labarin abi kurra baban amru salmata bin ma'awai shi ma sahabi ne to sai ce da ya ji labarin tsankanin huzaifa da salman da kowane abu fa'atahu ya ɗilubu sai ya zo yana neman shi kenan sai zo na neman huzaifa kenan ai sai ya kira daya ya ji menene tsakankanin ku da wani kenan fa atahu ya dilibu sai ya zo yana neman shi yake neman wa salman ba huzaifa ba tunda ai shi da salman ne yake magana kenan fa atahu ya dilibu tunda ai salman ne ya so aurawa kanwar shi har ya daure ba rabaiwa shi kenan fa atahu sai ya zo ya dilibu yana neman shi kenan wane ne zo abi kurra ne alkindi ya zo yana neman wa yana neman salman dalili ya ji da kwai rishin zutuwa tsakanin salman da huzaifa fa uku bira annahu fi mabaqalatin lahu da ya zo gida ce ina salman sai aka ce ai aka bashi labari aka ce ai salman fi mabaqalatin lahu yana can wata wata wannan hadika ke shi wata garkashi fata wajaha ilaihi sai ya fuskanta zuwa gare shi ya zo gida ina salman salman yana jantan in shi fata wajaha ilaihi sai ya fuskanta zuwa gare shi kenan sai bi hanyar gonai zai je gurma ta falaki ya ku sai a hanya sai ya gamu da shi kenan bai isa gonar ba sai ya gamu da salman a hanya sai ce ma abu zabilun fihi bakalun da ya gamu da shi tare da shi da kwai zabilun me zabilun maka shaɗazu da kwai tare da shi da kwai kwando mai zurfin nan fihi bakalun a cikin kwandon da kwai bakal aka ce bakal nan duk abin da ake nomawa amma dai a ciki yake abinci kamar irin su dankali karoti da sauransu min bakaliha abin da ana noma shi a cikin ƙasa yake yake biyan da ake ci kamar kwamfuta ko da da su albasa da da rogo da dakali irinsu kenan da ya gamu da shi a cikin kwandon nashi da kwai irin wannan ɗayan itacen na bakal kada ada hala a sahu fi urwatin zabil ya sanya sandashi a cikin mamana urwa urwatul wasta igiya kenan ya sanya sandashi a cikin igiyai kwandon wa huwa ala atikihi kuma yana bisa kafaɗar shi kamar da muke ɗaukowa da a gida nan ka ɗora sanda haka ko wanda yana yana baya karato shi kenan a siffar da ya gan shi ne to da suka game ya gan shi a wani siffar ya ɗauko mi ya ɗauko kwando a cikin kwandon da kwai kayan gone kuma ya ratayo haka to to kaga maudu'in baban shine wani darasa shine wanda sun kenan sahabbai ba su da girman kai kenan su ake bi koyi da su ba su da girman kai kenan a sa- sa- salman farisi a cikin sahabban ma manya ne mai ilimi ne mai kuɗi ne ga mandi da wani je gona zai ka iya lanshe wani suka rute suwa ya rato ya riƙe kwandon da kai shi kenan shi ne mudu'in hadisin amma da duka ya baka tarihi gaba ɗaya na abin da ya kana tsakaninsu to da ya ganshi a wannan sufa sai ce ya ya aba abdullah ya baba abdullahi kenan salman wani alkuyin shi ce aba abdullahi sai ce mai ya baba abdullahi ma kana bainaka wa baina huzaifa menene tsakankaninka da tsakankanin huzaifa kenan da ba ai me yazo sulhu ne zo kenan shi ne ce me yi gama ku tsakaninka da kai da huzaifa an ce ba ku fahimtar juna kala sai salman ya ce ya kulu salman ya koyar kuma ya aba abdullahi ya ma kana bainaka wa baina huzaifa me yake tsakaninka da huzaifa kala sai ya ce ya kulu salmanu wa kana al-insanu ajula kenan salman da da shi wannan salma ta yace me yake tsankaninka da tsankanin huzaifa sai shi salman ya ce kai karanta wani ayi sai ya ce wa kana insanu ajula irin mutum da yana da shi mutum ya kasance mai gaugawa ne mai garaje ne me yake ni daga mun gan ma ai sai ka tsaya sai mun zamna an gaisa an yi kaza ta kwana ta kan musulmi kenan da ganuwa ta kawai miƙe tsankanin ku da wannan kenan shi da yace bai kai wa kana insanu ajula shi irin mutum da ya kasance gaugawa gare kenan barhan mu zauna ijiya ne to fan dalaka sai sai suka tafi su bi kenan ko dawa dawa to fan dalaka sai suka tafi da Salmanu da Abi Qurrata ko Salmata binu to da suka ta hatta ataya dar salman har sai suka zo gidan salman al-farisi da suka zo gidan salman al-farisi fa da halar salmanu dar sai salmanu ya shiga gida gidan nashi faƙala sai ce assalamu alaikum sai sallama ya ce assalamu alaikum wanda suke roƙa wanda suke roƙa na uku kenan ko gidana ne ai musa akan mu kawai ina zo gidana ina ga yin mai gida kawai kwada nake hasalu a hada ko to shi a musulunci ko gidanka ne sai ka ce assalamu alaikum kake shiga ko da kai ne shabda gida kenan kaga salman da yazo ai gidan shi ne sai ya ce fada halar salmanu salmanu sai ya shiga gidan faƙala sai ya ce assalamu alaikum yayi sallama ta kwana shiga akan gidan shi ne ma kenan ka ce sai suka komo in ka zo gidanka kawai dan kai mai gida ne ko ba fada ba zakai sai kai ne assalamu alaikum to dai ci assalamu alaikum kenan an amsa sai ya shiga sun ma'azina li abi qurrata sannan sai ba abi qurrata izini shi ma ya shigo kenan me kake gane wannan wannan sai ki doka kuma nan ni da abokina mun komo zan mu je gidana ba daga an zo ba yanda na fada shi ya fada gaba ko eh ba haka ake ba kenan sai ka tsaya shi mai gidan ya yi sallama an amsa ya shiga ya kimsa gida ta kwana kai a ce aboki shigo to ba kai magana shi kenan kana ga abokinka ne intim tare muke tare kaza kaza daga an zo wata nan ka riga shi wada ma ko ya tsaya haka da ai al'ada ai al'ada mu da haka ne ko ya tsaya ma da ya zo ana waya ko wani mai teburi na kusan gidan ya yi kira shi zai ba shi sako kai dija ka ba to kenan kaga irin wani abuwa musulunci bai sa wani amma dai sai a hankali saboda wani kaga bai sai ce zayin kai ne a menene kaza ko baka yarda da ni ba yana da shi abokin ka ne intim din sai i taro ke service din kudai kaza kaza to shigo musulunci ba a san wannan kenan sai a hankali muke kyarawa kenan kaga da ai fa da halasta shi kan shi darasi nan muka ce sai ko da gidanka ne sai kai mi sai kai sallama kuma wanda kuka zo shi abokin naka sai ka shiga tukwana yake ba shi ka ce shigo kenan da ya yi sallama aka amsa salman ya shiga sun ma'azina li'abi kura sai ya zo ce kai mu shiga aka abokin shi ne entif tukwana suka shiga fada hala tukwana sai ya shiga shi wane abi kura da ya shigo kenan za an shigo gida sai ya ce fa'iza na maɗin maudu'un alalbab na maɗi wannan tabarma hasir sai ya isko tabarma a aji daidai ƙofar da ya shigo wa inda ra'asihi labinatun kuma a gurin kan tabar mai da kwai kamai birgi birgi su da suka dauke kamar matsayin kudu kamar tabar mace a kashin wuta ta haka kuma kasar ta kamar kudu wanda ta da kai kamar ba na sa kasar tabar mai kudu wannan kasar tabar mai yake da kwai birgi shine labinat yake da kwai birgi yake yake matsayin kamar shine kudu tabar mai wa iza qurqatun kuma sai aka kawo shinhuda kenan ya isko tabarma ko a cikin gidan kuma da ya zo ka su zamna sai aka shinhuda aka dora musu tabarma faƙala sai ce mai ijilis zamna ala firashi maulatika zamna a bisa wannan shinhudai ta maulatika ce kenan ta wannan wadda zan aure wadda na aura maka wadda zan aura maka ce ta wancan barnan bawa na farko da muka ce an ce aure yar uwa ce bai wa yake so kenan zamna anan shin hudda ta ce Allah ce tumahidu li nafsiha wadda take gyarawa kanta kenan yanzu an zo an shigo gida an zamna za fara za fara me za fara su yawa za fara su wanzu ko sulhu na tsankanin yawa uzaifa da tawa summa an sha'a yi hudusu summa sannan an sha'a sai ya fara yi hudusu da yi hudusu yana mai magana kenan sun fara magana za a yi sulhu faƙala sai ya ce wa ya ce nan salmani sai fara magana ya ce kenan miye ya gama ku da huzaifa ba ku fahimta juna kuna kaza kuna kaza sai ce ga abin da ya gama mu sai ce inna huzaifa shi huzaifa ya kasance inna huzaifa kana yuhdusu bi ashiya'i shi huzaifa ya kasance yana bada labari da abubuwa kana yaqulu ha rasul sallallahu alaihi wasallama abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadin su fi gadabihi kama a cikin hushin shi annabi yake fadin magana li aqwamin da wa'ansu mutane mun gane kama ayi wannan abin an yi shi ne tarihin zamanin Umar bin Haddab tuni lokacin nan annabi ya bar duniya to ai annabi ya bar duniya a lokacin da annabi yake raye su biyu ne duka sahabbai ne to ai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da yake faɗi ba komi ne ba in ya faɗi zaka zo ka bada labari shi tunda wata yana faɗin wani abubuwan akan hushi ko wani abubuwa kamar yanzu ya ga wani sahabi ko wani mumuni wata magana akan hushi to ko ka zo kuma kai bayan annabi ya suka rika ɗaukar ta a hadisi kai ta bada labarin ta kenan ku zaifa shi irin wannan yake shi ne ce inda ku zaifa kana ya kudusu bi ashiya'in kana ya kudu har su sallallahu alaihi wasallam fi gadabi li aqwamin ku zaifa ya kasance yakan bada labarin abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadin ta a cikin hushin shiga mutane fa utiya sai a zo mini fa utiya sai a zo mini fa usal anha kuma ni ma da ke sahabi ne sai a zo a tabbe na ce wai da gaske ne annabi akan wannan sahabi ya ce kaza zamanin yana raye fa aqulu Huzaifa ya ce sai in ce wannan ba aqulu Salman ya ce sai in ce Huzaifa ta alamu bima yaqulu Huzaifa dai shi yasa abin da yake faɗi wa ukarrihu an takunu da a'in baina aqwamin abin da yasa ni ban karyata shi ba ni ban gaskata shi ba dan ina tso ina kin kakkiyayya da a'in kiyayya ta kasance tsakankanin mutane mun gane kamar zamanin annabi yakan wata magana ai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ko addu'a yi ai addu'a shi mustajaba ce kuma yanzu ai da ko wasu abubuwa na karin magana na larabci ko na al'adar ce na larabci kamar annabi in ya hudi ai shi a badini ba ba haka yake ne ba amma dai abin ya hudi shi ne akan al'adar garin ce suke faɗin wannan kalmai kuma amma dai ka fasarta kamar addu'a ce kamar yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya kawo wata dabba ya kullita a wata dabba ne ka ko me kullita ka ya kulle wani abubuwa da ya kullita sai ya huta da ya huta kuma Aisha suna Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha tana hira da matan Madina suna gurin suna hira bata ka aka ba wani abin da abin da annabi ya kulle sai ya huta take shi kenan tayi tayi sake abin ya huta ko a ce ko kaza ce ko na misali sai ta tsaye ta tayyata ɗalibi ya zo ce ina abin da na kulla nan sai aisha ce a ai muna hira hankali na gurin wannan mata abin ya fita to larabcin kai wannan sake a biya kuce da larabcin su ce ma kada a yadda ka allah ya yake hannunka eh kamar yanzu da hausa a ce mutum ya yi sake wani abu ya da sai ce kai Allah yake hannunka to amma dai abin da yake abin da yake ni a baɗi ne ne ba ai Allah yawa to Aisha da yawa ta sai ta da hankali ba ta zamna ba sai ta da hankali har ta wa hannunta sama take jira yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo tace ai kai adda Allah yake hannu kai kuma annabi Allah kai adda ai Allah karba yake to irin wannan magana ko kuma wata nan wata baiwa ta ummu sulaim mareniya ce tana yawo haka annabi ya jima bai ganta a gar madina ba sai ganta da ganta ya ta girma ta zama yan mata sai ce ah wance ce kai kin girma ku sosai kai kin girma ka Allah sa shekarun da naki su yawa kamar kin girma da wuri kai shekarun da kisi yawa ita ma ita shi gida tana kuka ai annabi ya mata a dakarta mata da wuri eh to kenan wannan abu ne wanda yake wadi wanda a zahiri ya wadi amma dai a badi ne ba haka ba ko kuma a matsayin shi na dan adam ai wata wani abin za a taba shi ko wani abubuwa yayi mi ya bata rai kamar wajen da ba mai wata hadisi man da ya sa wace ce ta kame wannan tajima ya yi kira su biye kira biyu inda ya ce da in ba don tsoron kisasi ba da na lalabtar da ke da wannan kodikin to duk irin wannan kenan da annabi yake faɗi to ai abin ya wuce to shi huzaifa bayan mutuwa annabi zamanin umar sai ya rika faɗinsa a hadisai na ba da labarinsu to su kuwa abu ne wanda bai kamata ba a hadisu ko kuma wani sahabin annabi ya gaya mai wata magana wanda magana ba haka yake ne ba sai huzaifa ya rika ba da labarin to shi ne ya gama shi da shi su da salman ya to shi kuma a ƙarshe annabin ya yi wata addu'a kuma ya yi sharaɗi wurin ubangiji ya ce duk wanda ya gaya magana a kan zahiri ko kuma wanda ya gaya magana a kan kushi kan allah ya kama wannan mutumin allah ya mai da wannan maganar da annabi ya gaya mai ta zamanto rahama ce kamar shi annabi ya sharaɗi wurin allah allah duk wanda na gaya wa magana a kan mi a kan kushi ko a kan matsayina na ɗan adam kenan Allah ka sanya wannan magana da na gaya mai ba addu'a ce ba mai menene ta kasance alheri kamar wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai tura bin mas'ud yana ro kira mai abdullahi ne a cikin abalan yaran nan sai tura wani kira mai mas'ud wannan muawiya bin abi sufyan to da aka je muawiya aka ce ihe aka iske shi da ci abinci yazo yake sake koma ne ya koma na ci abinci sake koma ne har su uku ne na ci abinci sai annabi ce kai ka Allah sa goshi ai awa muna hudun ai wannan muwa tsakanin kira mu wani ce yana ci abinci ka koma da yana ci abinci kai wannan ka Allah sa koshi ita ce to ai mice ta wannan to irin wannan ai addu'a ce ta manzon Allah ita kuma addu'a shi karɓa ce to shine annabi sai addu'a duk irin wannan addu'a in yayi wa mutum akan matsayin shi na dan adam Allah ya mai da addu'a mai rahama to shi huzaifa sai yake yawan wadda irin wannan magana kenan shi da ne ce na matsa fa'utiyar huzaifa sai aka zo da huzaifa shi da yake waɗin irin wannan magungunai faƙila lahu sai aka ce mai kenan shi wancan wanda yake shara sai sa aka zo da huzaifa da aka zo da huzaifa faƙila lahu sai ya ce mai inna salmana la yi saddiƙuka wa la yi kazzibuka bi ma ta ƙulu salman baya gaskata ka kuma baya ƙaryata ka da abin da yake faɗi faja'ani huzaifa sai huzaifa ya zo inda ake zama faƙali ya ce ya salman ya salman bin salman da iso ne ga huzaifa ne ya zo wurin da ya zuma ya ce ya salman dan salman kamar sahabai ne su duka suna wasa tsakaninsu shi ne ce mai ya salman dan uwar salman shi ma ce mai ya huzaifa dan uwar huzaifa latanta hayana ko ka fasu da wannan maganar da kake faɗi na irin magunguna wanda annabi ya faɗi yana cikin wushi ko kuma irin manguna da annabi ya faɗi yana matsayin shi na ɗan adam aula aktuban na fika ila umar ko kuma in rubuta umar in kai karanka gurin halifa falan ma hawaftuhu lokacin da na bashi tsoro a zaman bi umar da za a rubuta a kaiwa umar wannan abin da yake faɗi tare ka ne sai ya bar ni sai ya fasa abin wa kad qala sai shi salman ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce min walad adama ana ni ina daga cikin ɗiyan adam fa ayyuma abdun min ummati la'antuhu la'anatan duk wani daga cikin al'ummata wani bawa wanda na la'ance shi la'anta aw sababtuhu sabbatan ko kuma na gaya mai magana mara kyawu tunda wajen fasara annabi laysa bi fahashin wala kaza wala kaza kenan baka ci bai zaga kenan ko na gaya mai magana mara kyau fi gairi kunhihi ba tare da shi yayi laifin ba misali faj'alha alaihi salatan to Allah ka sanya wannan magana da na gaya mai ta kasance rahama ce shine salatan to mun gane kenan wannan ruwaya doguwa asalinta dai tana nuna mana girshin girman kai sahabbai suna zuwa su ɗauko abu da kansu to bai ci wannan kuma sai ta ƙara mana ne darasi nawa mu ɗauko tun daga warko darasi da muke ɗauka kana iya bujirtowa ‘yan uwaka ko ɗiyarka kana iya sako mata miji ka ce ina gake aure wane ɗaya kuma sai maudu'in karatun sahabai ba su da girman kai suna ɗauka abu da sanhu da kansu su kasa yi sayan gidansu biyu sai da suka zo in mun zo gida ko da gidanka ne in ka komo daga gari kakka shiga sai ka yi mai sai ka ce assalamu alaikum kai aboki na mai gida da aka zo da kai kakka fada sai ka bar mai gidan ya shiga ya je da komi ya kimtsa gida in yace ma shigo sai ka shigo in kai bako ana so ka bashi mazamni na kirki dan wani aika ga ya kame tabarma a tabarma ma ya yi ya sanya shimfida tukwana zubar da shi kuma ha kuma ana in ka ji mutum biyu ba su daidaita a cikin musulmi ka yi kiransu ka yi ne kasurwanta su a cikin musulunci ko a yanzu ma duk wani abubuwa wanda kaga ba su gyara al'umma ba fatawa ko hadisai wanda zai kawo da cikin jama'a ko kuma wani abubuwa wanda bai sha ma kai ba ka shawa kan gami la'iya kamar yanzu zamanin mu ne yanzu sai ga aita rikici ina uwayen manzon Allah ina kaza ina kaza ina ruwanka in irin wannan kawai a irin ta rikici uwayen manzan Allah ya suke ina matsayinsu ina kaza ina kaza yau ya sha ma kai ai da wani abubuwa ne wanda kamar matsala wanda ba su sha ma kai ba a musulunci ma ka sha ma kanka lahiya kamar wani abubuwa rikicin da muke yi sai a yi ta rikici abu wanda bai kai bai ka ko annaba kaza ne ko kaza kaza a yi ta yi kenan duk irin wannan ka sha kanka lahiya kenan shine ko zai fa shi ma irin wannan magangunan ne yake yake faɗi su kuma munguna kuta gaskiya ne ai da kwai inda wata magana tana faɗuwa wajen wa'ansu wajen wata kuma ba ta faɗuwa hatta karatun ilimi ko hadisin nan wani hadisin zaka iya fasarta shi wani guri wani guri ba eh amma da yanzu ka zo wani guri kana fasarta inna abiwa baka final irin wani ai sai eh hankali eh ko da hadisin a zahirin shi yake amma da ai ba hadisi ne wanda zaka zo kai ta wadi haka ai kana ji da ku ne kana ja kai kaza kana ga hadisi ne sunna ce yake kenan da irin wannan abubuwan kenan abubuwa ne wanda yawa alai kau da kai sai ya ce
قال حدثنا بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن أعمش عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس فهاجت سحابة فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها فلحقناهم وقد ابتلت وقد ابتلت رحالهم فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا قلت إنه دع, دع الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها فقال عمر ألا دعوت ألا دعوتهم لنا معكم ألا دعوتم لنا معكم to shi wannan ruwaya kuma da zama karanta wa in kanat ruwaya ce da ifa amma dai mai take karantar da mu tana nuna mana shi a cikin bayan Allah ba a san bawa da daraja a cikin bayan Allah ba a san bawa da daraja yanzu muna zaune nan a cikin Allah kadai ya san wane ne ya daraja in ya roki Allah Allah sai amsa sai ta shi aka ramaka lawan da yake shiga ke limanci ga ba shine ba shi bai karatun ba shine ba wanda ake ga alamun malimcin duk ba shine ba wani bayan Allah ne can kote diya himu tsarkaka gurin Allah himu su ce kirki ita rayuwa haka take kenan ba a san ba na kirki ba siffa ce ba ko karatu ko wani abubuwa ba shi ne na kirki ba sai ga na kirkin da koyi shi a cikin wanda kuka mai da shi a razal karshe karshe wanda kuka ba kowa ne ba a gurin Allah shi ne shine kuwa eh wanda ga arazil qaum ne shine kuwa yanzu a tarittuka ai da wanda ake cewa kamar ana masiwa ta zo gari za a roƙi ruwa ko za a roƙi wani abubuwa wannan abubuwan da muke ne na zamani malamai su shiga gaba saraku su shiga gaba a je a yi da wannan watan Allah bai amsa abu ta roƙo Allah ma saboda a cikin duk wanda suka shiga gaba akar makalla sai ta yi da kai wani can koma baya koma baya wanda ya hidda akar makalla wannan imani ai rayuwa ai kai eh ai ita imani ba mire ne ba ba yawan karatu ne ba ba yawan jan aya ne ba sai wanda bakin shi duka izini nawa izini biyu bakin shi wani ne kulli ko bakin shi alamtar kaifa amma da ya ga yahi ya yi arama kare haƙƙin musulunci ya yi arama cika musulunci ya yi arama kare amana ya yi arama kare abubuwa da dama amma dai a zahiri wa zaga mu imani yana tare da karatu to kenan shi ne na umar bin haɗa aya cikin sahabai in ka huda kulfa urashi in ka huda annabi sallallahu alaihi wasallama wa zai zo gaba abubakar siddiq daga abubakar ba umar bin haɗab to nan kaga umar bin haɗab ne suka wuta daga madina za su je makka garinsu na asali don su je garinsu na asali a hanya sai su kwamba in wa'an suna can gaba wa'an suna baya sai hadari ya taso sosai da hadari ya taso sosai su 'yan bayan suna tare da ubay bin ka'ab sai ubay bin ka'ab ya daga hannu sai ya roki Allah ya ce ruwan nan kai yanzu sai Allah kiyaye su ba bai zo ba su kuma yan gaba suna wanda suke tare da Umar yan sai ruwa zo suka shaka shi to kaga a zahiri ai da Umar da Ubay waye gaba Umar bin Hada da aka ji ga Umar sai ce me yasa da kai adda abu kusa mun ma cikin adda kenan kaga in mu ne muke ta yanzu ai akramaka Allah mai rawani shi zace eh adda kila kuma akon ba inda yake ciki shi wannan akramaka Allah mai rawanin a cikin da kwai mai bude mota ko can can can in yi adda Allah ya kirba kai taka ba karba ba to irin wannan ne yake karantar da mu wannan shi ne ya ce hadathana ibn shaybata qala hadathana yahya ibn isa an amash an habibin an sa'id ibn jubair an ibn abbas abdullah ibn abbas qala yace qala umar umar yace wata rana ana zaune a garin madina sai umar yace ukhruju bina ila ald qaumina mutashi mutahi zuwa garin yan uwanmu ina ne garin yan uwansu makka fa harajna sai muka fita fakuntu sai na kasance ijuwa ibn abbas ana ubay bin ka'ab bi mu'akhirin nas ni da ubay bin ka'ab muna karshen mutane fa hajatu sahaba sai gilgije ya taso fa qala ubay sai ubay bin ka'ab yayi addu'a yace Allahumma isir anna azaha Allah kade mu wannan cutar wannan hadari tunda tsakar daji ne ga hadari ga guguwa ga menene sai ubay daga hannu ce Allah kade mu wannan cutar wannan hadari sai Allah ya yi ya kaɗe musu cutai falahigi na hun sai muka iske su wanda suke gaba suwa su umar wa ƙar ibtalat rihalihim dukkan kayansu ya jiki ibtalas duka kayansu ya jiki faƙalu sai suka ce ma a saba kuma lazi a saba na abinda ya same mu bai same ku ba a baya duk suka isko sai irin wannan ruwa ya baku gashi kowa zama to aka suka isko shi suka ce ma a saba kuma lazi a saba na abinda ya same ku bai same mu ba ƙultu sai ya ce ibn abbas sai ya ce inna huda lahu azza wa jalla an yusufu anna azha ai ubay bin ka'ab ya roki Allah ne Allah ya kauda mu cutar wannan hadarin fa qala umar sai umar ya ce ala da autu lana ma akum me yasa lokacin da kuka addu'a baka sa baka ubay hamu kenan dai darasin da ke ganewa wa in kana hadis da if abin da ke ganewa kenan fadala Allah ba san ba inda take sai ya ce babun babe furuji ila dai'ati addai a wannan shi mana nan gidan gona ko kuma hadika wuta zuwa hadika ko kuma gidan gona shine addai'ati nan yana ɗaukar ma'ana ga da bika musu ma'ana da dama har gurin kasuwa ko da mai da ana ce mai daya sai ya ce قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج وعليه خميصة له to wannan sai ce hadasana ma'az bin fudala kala حدثنا هشام الدستوائي الدستوائي نسبة إلى kasuwanci ne da yake yana zuwa wani gari wanda ake ce mai dastawa a can iraq yake so kaya shi yasa ake samu yake samu dastuwa'i an yahya bin abi kasir al abi salamata qala shi wannan abi salamata abi salamata dan abdurrahman bin auf ne abdurrahman bin auf sahabu manzon Allah ne na cikin ashatun bashi nabi jannah ko to shi wannan abi salamata da ne ga abdurrahman bin auf to shi wani abi salmata dan abdurrahman bin auf kale yace aitaitu abbas idul khudri nazo gurin abbas idul khudri abbas idul khudri sahabu manzo Allah ne sunan shi sa'ad bin malik kenan abi salmata yace yazo gurin wa abbas idul khudri wa kana li saddiqan ya kasance aboki na ne fa qultu sai da ce mai ala ta hurush bina baka huta ba tare da mu ilan nahali zuwa can bayan gari waje itace da bino fa kharaja sai ya huta wa alaihi hamisatul lahu da ya wuta yana shaye da hamisa hamisa tana yawan zaba a cikin kalmomin hadisi riga hamisa aka ce hamisa tuhuwa baka wadda take da kwari a tashi na kwari a cikinta bakar riga kuma tana da zane na kwari ita ce hamisa to kaga hadisin sai tsaya da to bai karanta da mu kamar hadisi dogon hadisi ne bai kashi ba duka sai yanke shi kadan yanda yake hadisi yanda ya zo a muslim nan kawai ya ce shi dan abdulrahman bin auf ko yace ya zuwa ya zo gurin ya zo gurin wa abbas idil wa kana li sadiqa ya kasance abokin shi ne yace ba ka huta ba tare da mu zuwa wajen bayan gari wajen da binnai sai ya huta ya sanya da ya huta yana tare da shi kuma da rigar shi hamisa in shi baka tana da farfari kenan kaga sai tsaya nan kenan kai tsaya haka ai miye yake ne kenan kamar ya yanke hadisin ne shi ne zo a musulmin da ke cewa ta zakar na lailatul qadar fi na fari kamar suna zamne ne shi wannan abi salmata sai suke bayani akan lailatul qadari wai lailatul qadari in azumi ya zo wace rana ce a nawa da azumi ake samun lailatul qadari to suna wannan hirai na lailatul qadari kowa ce kaza kowa ce kaza kenan ba su samu koyaushe daidai ranar lailatul qadari Allah da ya ce lilatul qadar khairu min alf shahr ko to ba mu wai shine ake sabata ba mu sani ba kenan shine shi wannan abi salmata suke tazakarna lailatul qadar fi na farin muna tattaunawa akan daren lailatul qadar cikin wasu jama'a da muka tattauna da kowa wadi abin da ya wadi to sai ce sai nazo gurin sahabi fa ataitu abasa idul qudri da aka kare tattauna shi abi salmata sai ce sai na tashi sai na zo gurin wa abasa idul qudri fa kana saddiqan li ya kasance abokina ne kenan ya zo mun gane kenan me kashi dai zo tambaye shi ne labarin yoshe lalata kare kenan shine ce da yazo fa kana saddiqan li kan ya mai tambaye ne sai ce mai ala ta huruj bina ila nahali kamar yana so kana so kawa mutum fatawa sai ka ce kamar mu koma shardan ko mu je bayan gari ko mu kebance irin wannan shine da yazo ga mai sai ce ala ta huruj bina ila nahali fa ka huta ba da ni mu je can bayan gari wajen shardan ko wani mai fa haraja sai a ba su idil huduri sai ya ra sai ya huta da shi fa alaihi hamisatul lahu sai da zasu huta sai ya kasance ya sanya riga baka tana da kwarkwari to da suka hutan ne sai ya ce faƙulta da ku sai na ce mai faƙulta da ku kenan an huto da wadanzu to sai na ce mai da ya huta ya ce shin a ba su idil hudi ka taɓa yin wani abu a kan lailatul ƙadar annabi ya hudi kenan sai da suka ta yi ijakan ko bangare inda su sake su kwana sai ce mai ka taɓa yin annabi ya yi magana akan lailatul ƙadar kenan na kaga kamar ya yanke ruwaye to ke abbas idul hudu sai ba shi labari inda yake ce mai eh takafuna ma a rasul sallallahu alaihi wasallam fi ashir fi ushur rusta ko fi ashir rusta mun shiga itikafi watara tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a goma ta tsaka kenan sahabbai kuma sai itikafi ko me itikafi da azumi ake yi kuma shi ka je masallaci ne ka kauracan ka yi ta ibada kenan sai abu sai idul hudu ce wata ran mun wuta da annabi sallallahu alaihi wasallama muka shiga a goma ta biyu ta cikin azumi muka shiga itikafin da muka shiga itikafin a goma ta biyu fa harajina sabihata 20 sai kuma rana ta 20 da wata sai muka fito kenan sai shiga tun goma ta biyu kuma suka wuta wajen le 20 ko to da muka huto sai ya ce fa hadabna rasul sallallahu alaihi wasallama da muka wato sai annabi sallallahu alaihi wasallama ta shi yake mu kudu ba yake mu nasiya kenan a cikin da sai da yake mu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inni ra'aytu lailatul qadari wa inni nasituha aw unsituha yace an guda mun lailatul qadara ra'aytu na amawar kiwa an guda mun lailatul qadari amma dai nasituha na manci ko kuma an mantar da ni wasu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana sanar da shi wani abu kuma daga baya ya mantar da shi ina aya sanu kureka sai ce illa ke da illa masha Allah na zama sai annabi ce cewa amma dai faltami su ha fi ashirar awaye sai dan tuna sai ce amma dai laitul qadari ku samu ta a cikin goma na ƙarshe a cikin goma na ƙarshen ma sai ce min kullu wutiri a cikin kuma bare ɗan fer kenan nawa 21 21, 23, 25, 27 eh kenan annabi ce ku nemi lailatul qadari a cikin goma ta karshe kuma ku nemo ta a cikin wutiri kenan ka samu ta 21 23 25 27 ita 29 amma da wanda yake inganci wanda aka yi kan tabbas ne shi dai a wutiri sai ce wa inni ra'aitu inni asjudu fi ma'i wa tini amma duk kuma na gani a ranar lailatul qadar kamar ina sujada a bisa damshi da nema da wannan a cikin goma ta karshen in aka samu wutirin kuma aka yi ruwa a wannan ranar yayi ba da gani shi ne lailatul qadar kamar a cikin goma ta karshen kenan 20 da ɗayan ko da uku ko da ko da biyar ko da bakwai kenan kasance shi an yi ruwa ko an yi ruwa ko kuma a ranar ana ruwa kenan ya fi kasancewa ita ce don shi ya ce ni na ga ina sujada a cikin ruwa da tabo kuma sai ya ce da suka ji kuma abin da suka koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu to tunda an wani abin ka faraja ana sai suka sake komawa kira a kuma wannan goma na ƙarshen sai ce waje a sihab hadari ya zo famadar na hatta sala saƙaf masjid ruwa zo aka yi sosai har saƙaf in masjid in ya shiga sosai da ruwa kenan a wannan shi ne sababin da shi abi salmata ya je gurin wa abi sa'id al-hudri da mai wannan fatawai kenan a wannan fatawai zan mu gane kenan lailatul qadr a cikin azumi a yaushe take goma ta ƙarshe kuma goma ta ƙarshe yaushe a wutiri take kuma a wutirin kuma in Allah kada ta a shekar aka yi ruwa a wutirin to ta yi zama wannan rana wadda yake da koyi da lema sai ya ce
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن مغيرة أن عم موسى قالت سمعت عليا صلوات الله عليه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من من حموشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل لرجل عبد الله
لرجل عبد الله لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد
to abinda muke dai muyi bayani kamar ruwaya kamar karanta wannan shi a cikin jama'a ba a san ba ba san wanda yi ba ba siffa ce ba ba sa kaya ne ba ba rawani ne ba ba sa alkabba ne ba ba dogon karatu ne ba ba kira'a ce ba kina a cikin jama'a ba a san ba wane ne ya wani to shine shi ma wannan a cikin sahabbai ne wataran sai ya ce hadasana muhammad bin sallam da kara habarna muhammad bin fudailin an bin gazwan an mugira an ummu musa kala ita wannan ummi musa maula ce da maula ce barrabaiwa ce ta sayyidina aliyu sunan ta fahidatul kufiya qalat tace samitu aliyan yaqul ita wannan ummi musa tace naji ali bin abi dal yana cewa amara nabi abdullahi bin mas'ud wataran daga cikin sahabbai da kai abadala abdullahi bin mas'ud ko to watan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya cewa abdullahi bin mas'ud an ya sa'ada shajara kamar ya hau itaciya fa ya atihi min habi shay'in ya zo mai ita daga wani abu kamar za a wuce itaciya sai in ce ka cewa wani hau ka ciro mini wani abu amma dai anan ba iya ne ba ga wata ruwa ya zo kamar shi aswaki ne ciro mai hakkin aswaki ne zai hau itaciya ciro mai kenan bai ka ba zancen nan kenan sai ce zai hau itaciya fa yatihi min abi shay'in in ya hau itaciyan nan ya zo mai da wani abu to in kace zaka hau kamar maina ko wani itaciya in ka hau ba ana ga kwabrin ka ba ai za ga kwabrin ka amma dai haka yake sai ai asiri ya kwabrin ka ari to da ya hau fa nazar ashabu ila saki abdullah sai sahabban abukan sahabban da suke nan sai suka ga da ya hau sai suka ga kwaburin abdullahi fadahiku sai suka mai dariya minhu mushihi na daga siriri ta kwaburin dukkati sakai kenan ku mushi dukkati sakai kamar kwaburin nashi siriri ne kenan sai suka mai dariya minhu mushi ta sakai saboda siririta kwabirin shi fa ƙarar su sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma tadhakuna me kuke wa dariya la rajulu abdullahi wannan kawar ta abdullahi da kuka mata dariya la rajulu abdullahi wannan kawar ta abdullahi bin mas'ud da kuka mata dariya asqalu tahi yauni a cikin mizani da dutsen ku kenan wai ita wannan da kuka yi siriri kin nan to tahi yauni da dutsen uku din a dora ta ne a ran tashin kiyama kenan ga wata ruwaya shi abdullahi bin mas'ud kamar dan siriri ne bai da kiba kamar yanzu Allah ya wa mutum halitta kuna ganin shi kuma baya kuna cewa abincin iska kana zo kuna mai irin wani ara samun wani ko wanda ya gaya nan gaya nan ne ko to irin wannan ne to kenan annabi sai yana musu a'a ba wannan siffa ba kereren zagani ko siriri kai kalli ne kalli zuciya kila kai bumburutun atan zai kike mini ne in an zai ce an dora ku in an dora ku sikeli na Allah shi wannan abincin iskai zai zamanto shi zai zo dutsen uhu da kai kuma bumburutun ya rike to shi ne ke nena kenan ba a aibanta dan adam ko dan siffa ko dan wani abu ko dan rena shi ko karamar halitta ko ka zagare ko ka zagare ba san macito ba sai miya ta kare dan an je can faɗaɗɗen an da za a san waye da kinki gade shi eh yau wata bula sara'ir da ta sai tonan asiri a nan za a tono kai bumburutun shi wannan sirarai ya kika kenan shi ne wannan ruwai sai ce babun almuslimu mir'atu ahihi da sura musulmi mir'a to ɗaya ne ya shiga musulmi mudubi ne na ɗan uwan shi sai ce musulmi miruwar ne mir'a mudubi miruwar sai ce قال حد حدثنا أصبغ قال أخبرني أخبرني بن وحب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه yawa kenan wannan shine da larabci muke ce mai tashbihil baligni almuslimu mir'at ahihi muslimi mumuni mudubi ne miruwar ne na meke ne meke ne kenan a yanzu mudubi na farko dai in na shirya na shafa mai kai mai ai mudubi ke leka da kaga gidanka da wani abu sai ka yi sai ka gyara gyara kake ko ko kuma ƙara ɓata miki ke daga ga ɗan uwanka da wannan ibi zakai gyara zakai ba gaba zakai kana mi ba kana watsawa ke ne shi da kima musulmi mudubi ne ga ɗan uwan shi musulmi ke ne da kasan kana leƙa mudubi sai ka ga laifin siffarka ka leƙa rigar ka wani yaro ya sama miya nan da ka leƙa mudubi sai ka gani ɗan sai ka je ka yi ai da wahala ma ko wani ma ga ko to shi ma ga kan mumuni dan uwanka musulmi yayi wallahi ko yayi wani abuwa dan sai ka je ka kote shi a gyara kenan ai baka zo ba dan mudubi ya nuna maka ƙara abin ko kuma dan mudubi ya nuna maka tashi a cikin kauto kana cewa gaya nan gaya nan kai wannan to shi ne ne yake ce ma almu'minu nan ya zo mawqufu ne ga Abu Huraira na kasan kuma ya zo marfu'i almu'minu shi mumini mir'atun madubi ne ahihi na dan uwan shi izar abiha aiban in ya ga wani aibi a ciki aslahahu sai ya gyara in ka leka madubi kaga wani haka sai ka zo dan ka yi kwaskwari ma ka gyara in mata ne ba sai mai kwamma da komai dai su gyara to haka ake so kawa yan uwanka musulmi ba ka zama to kana kana tona asiri kana lekawa kana ga ina laifi kenan yadda ka san madubi haka zai kasance ga dan uwanka duk abin da kai ne ka yi ka gyara malamai suka yi bayani akan wannan musulmi dan wannan mudubi ne ga dan uwan shi suka karki da dama suka ce na farko mudubi yana karya mudubi ai bai karya abinda ka leka kaga fuskarka haka ne ko to haka ake so ka kasance da da dan uwanka musulmi kenan kakka mai karya ka yarda da shi musulmi mudubi yana kari ai daidai tan inka haka ne zai nawa to yi ga kasance wannan ko mudubi in ka ga aibi yana koya yaki aibi ba guda ma yake in ya guda ma ba kai yi to haka ne mudubi shi ma ka gyara mudubi daga ya faɗi meki washewa ki kenan a gida ɗan mata sukan suka adana madubi inda yake fuso ma yara sawa to haka ake so kawai ɗan uwanka kaka zama to kana so a taba shi a mai kaza kenan kana sa shi jiki mudubi sai ka goge shi kai mai shi ma dan uwanka ka goge kenan duk abin da dai wani ruwa take ni shi musulmi mudubi ne ga dan uwan shi na bi kenan na bi kuma musulmi mudubi ne dan uwan shi kaga duk abin da musulmi dan uwanka yake na alheri ka duba ka gyara eh babban abu dai duk abin da yanda ka san na leka madubi na ga ban sharce kaina ba sai yi ne sai yi ne ba na hoto haka nan ba na hoto ba ina cewa kai ban sharce kaina ba to a haka ne yanzu ai duniya ta yanzu ya zama to mun yi faɗin mun yi faɗin sharri fiye da alheri kamar da kowane abubuwan cuta ne a rayukanmu da dama wanda jira nake mutum ya yi abu mu mai ta wasa mai haske in karo duniya yanzu ai an yi faɗin sharri fiye da alheri in ka ji alheri mutum ai baka cika watsa ba amma da shirin shi daya sai kai ta watsa da wannan ai kullum ake buga malamai suke buga misali in kai sake sai an ma sakiya kai da ke ka gane musulunci in kai sake sai a ma sakiya yanzu mutum ne ga yana bai gane musulunci ko kuma ga ta na wata baiwa Allah ce za a unko ba ta gane musulunci ba ta sha mashigarta har ƙasa ta sa riga yadda ta ga dama ta sha wando duk tana yawan unguwa amma dai ba ta ka a kada ku ba ta yi multiple zero ba ta ka a kada ku ba ku kuma bu kasance ba mu dubi a kanta balle ku kiran ta ce gyara i kaza i kaza sai ku zo el iska mazinaciya ta yi kaza el kwangila el kaza el kaza el kaza el kaza el kaza ni kuke mata to sai a kwana biyu sai ta daidaita kenan ta muku yan zero eh tunda ai ku ku je ku gyara ta kun zo kun yi da ita wannan yin nata da yake alkaza alkaza me ake ba ku zunubi ake ba kenan ai bakin ka bai wa Allah gyara ko ba wa Allah gyara in biya iya ba kai shiru wasta kim kama umarta amma dai kai ta dan kaza dan kaza alkaza alkaza kai ta bata ba ruwa bakin ka yayi abin da ya ga dama a gari ya sha shisha ishi ya sha wuyu ishi yayi mi bakin ka yi mi nasiha ba da abin da ake nan bai kamata ba kwasa shisha inan da wiwi inan tana kai mutum ta gudu shi tana mai da ka zama to ku cika gidan mahaukata ku yi kaza kai kamar nasiha kenan ba ka zamna ba ku kotan guda ku kuna ga ku ne ku gane eh ku masu al'ummar da kuriya eh ya wuce ku zage shi ku gaya mai magana kuma yau kaza wanda dan iska ne dan kaza ne suwari ya kwana ina ya kwana a'a sai ya je daidaita daga baya zo ya wato sai ana kiyayewa eh duniya sai ana kallon ana wani abu ana kiyawa musamman duniyar ta mata karshe da ta zama to illa mun rahima da buka duka duniya ko ina mine ne banna ba irin zamanin sahabbai ne ba irin wannan wanda mutum ya ta karanta anan mutum laifi guda ma ya fare na kuka ko mu ko ina waje laifi gida laifi gurin aiki laifi ko ina ne salulan na kadai ta ishe mutum in ma ba gani ba a salula ka gani duk inda kashe ka ga tsirara ka ga kili ka ga kaza ka ga kaza ka ga kaza kenan sai mu dan kiyaye wasu abubuwan da mu samu tsira kan mu zo dama mun zo zamani wanda zunubai sun yawa ko mu ta wa kanmu kai malamai suna cewa kullun karshen duniyar nan abu nawa ne da ka kiyaye na farko ka kiyaye ka kai shirka malamai dogo ne sai a ƙarshen duniya nan ka kiyaye kakkai shirka tsahi kakkai na biyu ka kiyaye haƙƙi na tsakankaninka da mutum shi ne yanzu ƙarshen duniya da muke ce kakkai shirka da ita shirka ita ce ƙarshen abu ita in kana tsayi in ka je halidi da bihadi kuma ka kiyaye laifi ko sai laifi aibi ne da kwai laifi tsakankanina da Allah da kwai laifi tsakankanina sa ido tsogumi yi da shi cin amana shi cinye mai dukiya zage shi cin mutunci duwa kawa shi kawa wancan kuma tsakanin gari dawa in kai tuba ta kirki ba tuwa buzur ba Allah ya mi ya gafarta ba amma dai wannan ma to kenan ita duniya ne sai muna kiyayewa sai muna kiyayewa mu kiyaye tsakankanin mu da mutum da mutum mu kiyaye kuma mu yawaita hasanati tunda idan hasanati ne yuzur da sayati idan irin wani abubuwan da bai karanta na adam fara sai muna dan kwatan kadan kadan kadan dan keskin namu ya dan cika in an shi ta mu samu tsira saboda in kai sake duniya da yanzu ko ina ne shi ne wallahi in ka auna ga da zamanin sabai sai Allah shi ne mu dai gaba da subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk